بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنام محمد صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجهم واكتفى على آثارهم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barka mu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka da alkhairi na lahadi daren litinin wanda ya dace da uku da wata na safar watan biyu a kalanda ta musulunci ya kwana uku a shekara 1445 bayan hijirar shugaban halitta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga birnin Makka zuwa birnin Madina wanda ya dace yayi daidai da 20 ne ko da daya 20 daidai da wata na 8 watan Agusta miladiya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da majalisinmu na fikihu da muke karatu a kowane mako a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka na annur da yake a wannan shiya ta primekasis a wannan unguwa ta makoyar amare a cikin wannan gari mai tarin alkhairi na tawa a wannan ƙasa ta mai tarin albarka da alkhairi na tadijar wanda muna cikin littafi na متن الإزية واللفر أبو الحسن عليه رحمة الله تعالى الشازلي واندكما يوضى متاش درسين شابير إذن الله سبحانه وتعالى يا يرداه أجير درس النمكي قباتر وأتكم واللتابي دفاته الله سبحانه وتعالى يبام فجل إيفا فجل ديدي دكما أيكي دابون نمكي كرنتر وأتكم ya ba mu ilimi mai albarka mai amfani ya kare mu da ilimin da babu albarka a cikin sa kuma baya da amfani Allah subhanahu wataala ya taimake mu da taimakon sa ya iya mu da iya wasa ya kare mu da kariyarsa ya sanya wanye da wannan duniyar labi lafiya zamu tashi akan fasali na gaba da yake bayani cikin sallah sunnonin sallah wanda malam yana cewa faslun wanda muna a safa ta 84 a wannan gugun nawa safa ta 84 a gugun ɗan misira mala yace faslun fasali da yazo ya rarrabe muna tsakanin abin da ya gabata da kuma darasin da zai zo wa sunnanis salati 18 mala yace sunnonin sallah guda 18 ne dan uwa mai tarin albarka ‘yar uwa mai albarka, shi kin san menene sunnonin sallah, menene ke sunna a cikin sallah, malin ce muna guda sha takwas ne shi malin zai ambato muna. Abu na farin, malin ce ƙira'atu suratin karatun sura. Karatun sura a cikin sallah sunna ne ba farilla ba ne, sunna ce mu'akkada. Au ma ya ƙomu makamaha ba'da al-fatiha, ko abin da yake tsayuwa a wurinta bayan karatun fatiha, wannan sunna ne. mutum ya karanta sura a cikin sallah bayan ya yi kaɗi da fatiha sunna ne ko kuma abin da zai tsayu a a wurinta ko aya ko aya biyu ko makamancin wannan duka wannan sunnoni ne malai ce fi subuhi a cikin sallar asubahin raka'an biyun gaba daya wal jumu'ati da kuma sallar jumu'a raka'a biyun wal ulayaini min ghairihima da kuma kowace raka'a guda biyu waɗanda ba su ba raka'a biyun farin waɗanda ba juma'a ba ba sallar subahin ba ashe malai yana nihin sallar wace sallar la'asar da sallar azhar da kuma sallar magriba da sallar isha'i duka waɗannan arka'o'in biyun farko malai yace ana karanta sura ko abun da ke tsayuwa a mamakon sura wannan abun sunna ne min ghairihi ma na daga waninsu min fara'idil a'yan na daga farille suke na wajibi fara'idil a'yan farillina na wajibi sallar farilla guda nawa ne guda biyar ce kafarin sallar azhar la'asar almuru magriba kenan ko sai lisha'i da kuma sallar sallar subahi sallar juma'a ita ce take tanawubi da sallar azhar azhar ita ce juma'a juma'a ita ce azhar sai dai ita juma'a raka'a biyu ake kamar da kowa ya riga ya sani as-saniyatu abu na biyu al-qiyamu lidhalika tsayuwa dan wannan karatun ma'ana in zaka karanta fa'a sura bayan fatiha to tsayuwa zaka yi ba zaka zauna ba a tsayi zaka karanta الثالثة أبناؤك الجهر في أوليين من المغرب والعشاء وجملة الصبح قالت الجهر بيّن كراتو بيّن كراتو أركوين بمبار نسل المغرب على سل العشاء أشي سل المغرب أنا بيّن كراتو أركاء بيوم فرقو سل العشاء ما أنا بيّن كراتو أركاء بيونا نفرقو Malik ya cewa wa jumlati subuhi da kuma gaba ɗaya sallar subahin duka ana bayyana karatu ne ita ba a cewa raka'a farin ayi a bayyana raka'a ta bi ayi a aboyi duka tare ake yi min al wa shaf'i wal witr da kuma shafa'i da witri gaba ɗaya karatun a bayyana ake ba a boyewa wal jumu'ati da kuma juma'a wal idain da sallar idi guda biyu wa nawafilil layli da kuma sallar dare so ake kai a bayyane kowa ya ci walistisqa'i da kuma sallar roƙon ruwa wannan sallolin gaba ɗaya ana bayyana karatu ne da farin sallar baki da suna raka'a biyun farko na sallar magariba da sallar isha'i da gaba ɗaya sallar subahin da kuma gaba ɗaya shafa'i da wutiri da kuma sallar dare da sallar juma'a da sallar idi sallar idi guda biyu da kuma sallar roƙon ruwa wa'annan sallolin ana bayyana karatu ne a cikin su mun bayyanta malace to as-salis ar-rabi'a abuna na hudu al-israru fi fi ma ada zalika ko ya karatu cikin duk abinda ba wannan ba inda abinda ba ambata maka ba to malam yana nufin zaka boye karatu ne ba zaka bayyana ba zaka boye karatu ne shine as-sirru fi ma ada zalika a cikin kiran sallar asar boye karatu ake yi sallar azhar boye karatu ake yi sarka a ƙarshe ta magariba boye karatu ake yi raka'ar biyun ƙarshe na sallar isha'i ko ya karatu a ake ake sanin kuma salloli na na sunan rawatib duka boye karatu karatu ake sallar walaha ana boye ana boye karatu tunda malam bai ambace bai ambace ta ba anan mun fahimta sai malam ce wasirru to wanda zai tambaye ce akramaka Allah menene ma'anar boye karatu cikin sallah sai malam ce wasirru ma la yusma'u bi uznin abinda ake cewa wane ya boye karatu cikin sallah shine abinda kunnai ba sa ji abinda ko kunnanka ba sa jin abinda kake fada sai dai zuciyarka ta sani shi yake cewa boye boye karatu mun fahimta ko da kaga zo kana karanta kana sallar azhar kana alhamdulillahi rabbil alamin ya rab kana jin wani ma zai ji to ana son kai kai karatun a zuciya labba suke suna buci shine ma'anar boye karatu sai dai ya tabbata a sunna wani bi ana dan bayyana aya aya daya aya biyu ya tabbata a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mafhum tayyib malace wal jahru abinda ake yi da bayyana karatu dubbahu dubbuhu kishiyar sa ma'ana abinda kunne zai ji kenan ba dole sai ka daga sauti ba ka sa wani in zai yi sallah to zai ta zai ta daga sauti ne in ya shiga cikin masallaci ya fara kuwa alhamdulillahi rabbil alamin wa ina kana ji shi wannan wannan wani abu ne na nan nan riya shi karatu in zaka yi kai iya daidai jinka ba dole sai ka daga sauti kowa sai ka kaji ba shi wanda kake ma Allah ne yana jinka ko mun bayyana wannan masalar Allah ya gyara mana zukatun shi yasa daga a wannan gabar mafiya yawan malamai suna ganin kuskure ne yin sallah cikin lasfika mafiya yawan malamai suna ganin a tara in dai har sautin liman ya wadatar wa al'umma to ba bukatar sai an sanya lasbika kuma muna akan wannan fahimtar gaskiya saboda tsakani da Allah sallah da lasbika tana takura wa al'umma musamman ma idan akwai masallacin ne kusa da kusa to wallahi alazim mafiya yawan mutane su rasara natsuwa a cikin sallah kana sallah wani masallaci sai ayi ruku'i wani masallaci kai baka san ba na kuma da kuma sai ka bi wancan limamin ko kun baita shi ya sanya wala Allah wasu dan dan aji sautin su ko makamancin wannan dan aji ya haddace da maka sai a ta sawa kusko gaje ka dibi Saudiya da tsarin yake an kira sallah kowa ya ci amma ana tare ikawa kuma za a kashe lasfilikan waje sai ta ciki cikin kunji wanda ke ciki za akwai lasfilika ta ciki akwai ta waje in za a kira sallah ake kunna ta waje kowa ya jiya saboda shela ake yi amma idan za a yi sallah to ana kashe ta waje ne a kunna ta ciki wanda ke cikin masallacin su jiya ko kun bayyana Allah subhanahu wataala ya datar da mu da fatar da za mu gyara kuma wallahi mu masu kiran kanmu ahlus sunna mu yi kowa wannan matsalar masu yawa ‘yan izala su yi kowa wannan matsalar, ta takura wani fa yana kusa gidanka yake wasu kusan matsalacin yake tansiyon gare sa bai son sowa da yawa, ka kunna volim, ka sa volim, kana ta surutu, ta abin ya tarin Allah ake yi, inda babu kalkala a yi kalkala, inda babu idigami a yi idigami. Allah ya gyara zukatanmu, Allah ka sa duk abin da za mu yi a addini don ka za mu yi, Allah kakka jarrabe mu da yi don wasu sai babu. la duk abin da za a yi dan za ka yi da sunan addini dan a ce ka iya aikin banza ne yi kawai dan neman yardan Allah dan ba wanda ke da aljanna da wata wallahi kuma babu wanda ya isa ya ga Allah ya ci fa da za a tura ka jahannama ya ce ma Allah wanga namu na wallahi babu shi zaka in zaka kai dan Allah Allah ka taimake mu da yi dan kai Allah kakka jarrabe mu da sakon daya da yin wani aiki da musu ya ba mu malace tambihun tunatarwa bature ce remark لو قرأ سرا في محل الجهر أو جهرا في محل السر عمدا أو سهوا الآية والآيتين لا شيء عليه da mutun zai yi karanta a wurin da ake bayyana karatu sai ya boye karatun ko kuma inda ake boye karatu sai ya bayyana aya ko aya biyu da gangan ko kuma ya manta to babu laifi a kansa ko ba ji karatu misali sai ka zo sallar azhar akramaka Allah kowa ya san sallar azhar karatu a boye ake yi bayan ka kabbarta kai fatiha kai wala dali sai ka dauko ara'aita alladhi yukazzibu bid-din aya daya balati babu laifi ko kuma inda ake boye karatu ka ka bayyana inda ake bayyanawa ka boye ba laifi balati babu inda aya ce ko aya bi babu laifi amma idza qara aksara min ayatayn amma idan ka karanta fiya aya biyu ka boye su a inda ake bayyanarwa ko ka bayyana su a inda ake boyarwa wa tazakkara ko sai ya tuna qabla wada'i yadayhi ala rukbatayhi gabanin ya kai hannunsa a guwaya ya je ruku'i a'ada ummul qur'an was surata malaci abinda yake a kansa shine zai maimaita suratul fatiha da kuma surar da ya karanta yanzu misali sai ka zo sallar magariba malam ka zo sallar magariba da kai kabbarta sallah me zaka yanzu fatiha to sai ka sai karanta aya aya farko da ta bi cikin asirrance sai kai Allahu akbar kai da addu'a da ake yi sai ka fara fatiha asirrance sai ka tuna ai wannan magariba kake kace alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ka tuna ashe ai magariba ce me zakai malaci babu komai a kanka sai ka ci gaba da karatun sai ka daga sautin kansu maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim Allah wa karshe idan ka yi da babu komai a kanka to amma sai ka karanta misali sai da ka karanta misalin fatiha gaba daya a asarci a asarci a magariba ka boye sai da ka je ghairil maghdubi alaihim waladdallin suna kai magariba ce wa ake yi wa to yanzu abinda zaka yi malace zaka sake fatiha ne tun daga farko har ƙarshe a bayyane zaka sake fatiha tun daga farko har ƙarshe kun fahimci karatun in kuma ka karanta hadda sura ka karanta qul huwallahu ahad a ɓauye yanzu baka tayi ruku'i ba sai ka tuna to zaka sake sura Fatiha kuma ka sake ka sake suran Allah ya sa kun fahimta an gane da kyau a kwatanta min yadda zani in tabbatar da an gane saboda wannan matsalar tana faruwa da al'umma ko musamman irin wannan yanayin da ake take wasu ababe sai dai kawai a ta fatan Allah ya kaso in al'amari gashin ka ta yi kuɗi mutane ba su da kuɗi a hannu in ba wa alaikum assalam wa rahmatullah to shi za mu zo a kansa ai ka riga malam masallaci ne malam zai bayani so muke mu tabbatar an fahimci wannan gabar mun fahimta yanzu wannan gabar kun fahimce ta cewa idan mutun yayi karatu a boye a inda ake bayyanarwa ya karanta aya ɗaya ko aya biyu ba laifi aka sai ci gaba da karatunsa amma idan ya karanta fiya ya ɓoye fiya aya biyu a inda ake bayyanarwa ko ya bayyana da aya biyu misalin sallar al'asar sai ka zaka alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ka bayyana aya nawa aya uku zuwa hudu to kaga anan malam yace sai ka sake fatiyar sai ka boye daga lokacin da ka tuna ai boyewa ake sai ka boye sai ka sake tun daga farko amma in alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim sai ka ce la'asar ce fa ake yi kawai sai ka sai ka ci gaba karatunka a asirce babu komai akan ka yanzu kun fahimci kadiyar Allah ya dacar da mu to sai mali yake cewa wa in tazakkara ba'da wada'i yadayhi ila rukbatayhi la yarju in ko sai da ya dora hannunsa a goya zai je ruku'i ne sai ya tuna to mali ce ba zai yi marshariyar ba dan ba a marshariyar saman gangara ko ana yi eh ana marshariyar saman gangara sai ka sake ta huce ko sai ka san ba marshariyar saman gangara to ita ma nan ba za ka yi marshi adere ba kawai sai ka tazarci bambanci ka sun mala ya ce layar ji ba zai dawo ba li'anna aqdar raka'ati inda ibn qasim bi raf'i ra'sihi min ar-ruku'i saboda ruku'i a wajen ibn qasim malamin malikiya shi a gunsa ruku'i daga lokacin da kai ya sun aka daga kai to matsalar shi kenan raka'a ta kare an kare tunda kaga ai mutun ya aza hannunsa ya tafi raka'a kenan ko kai ya sunkuya to kana ba kuma raka'a ta kare an riga an yi wannan raka'a to yanzu zamu zo mu ji mu ji mu ji abinda malam zai ce to ya zashi yanzu tunda ai mun karanta karatun a baya cewa yanzu shi tunda ya boye a inda ake boyewa mi zashi wanda ya boye a inda ake boyarwa a inda ake bayyanarwa ina ne muka yadar da su eh mun yi ahadari muka yi ashmawi anan yanzu muna iziya duk mun karanta wannan masalorin cewa ga wani wanda ya boye ya boye inda ake ya boye karatu a inda ake bayyanarwa eh zai zai sanadar wanda ya boye a inda ake abin nan kaga yami zai zai kabli wanda kuma ya bayyana ra'ayin da ake koyewa zai mi zai ba'adi mun bace karatun ko wannan kowa ya rike shi da kyau fa yana tana faruwa da kowa dan kan liman kinku kuma yazo ka san akwai so diyawa irin wannan a samu rikicin kaje a ta kiran alal liman kinmu ne kaza to hala maka gyarawa sai kai ka gyara sai a wuce wurin Allah ya datar da mu Allah ya datar da mu to malai yake cewa illa fi masaila minha hadhihi sai cikin wasu mas'aloli da banda wannan fa in aqada bi wad'i yadayhi ala rukbatayhi qala ba'dhum law taraka al-jahra 'amidan fa qila yastaghfiru Allah ta'ala wa la shay'a 'alayhi wa qila tabtulu salatuhu li'anna hadha min at-tahawun bis-sunani kama yatahawanu bil-faridati to annan malamai su yi sawani wasu kace idan mutun ya bar bayyana karatu da gangan ba cikin mantuwa ba da wanda ya mance ne zai yi kabli ko ba'aji in mutun ya bar karanta karatu yin karatu a bayyane ko a boye da gangan ya sani ya sani sai ya ki bayyana karatu ko ya boye karatu wannan malamai sun yi sabani akan sa wasu ka ce abinda zashi shine kawai sai ya istighfari rike Allah shi ya himsu dai yayi laifi ba zancen kabli ba ko ba adi bane za a yi shi tuna da gangan ne da mantawa yayi sai kabli in ya in ya in ya in ya bayyana ko in ya in ya in ya boye ila ne yake kabli boyewa ko bayyanarwa idan mutun ya boye sai ya kabli in ya bayyanarwa kuma sai ya ba'adi to amma inda gangan ne da gangan da ganganci to malaci abinda za shi shine kawai sai ya istighfari in jo su malamai in riki Allah subhanahu wataala ya yafe masa kamar da malamai suka ce idan mutun ya bar sallah da gangan ta huce masa ba aikin fari ba na baki kawai haka da gangan eh har aka zo aka yi sallah har lokacin ta ya hita suka ce ko kai Allah bai so sai kai istighfari ba za ka yi sallah ba istighfari za ka yi ko fahimta ka gane eh mi kai ai lake da kai lahi wanda ya lahi wallahi ne mutum yayi Allah ya ga Allah ya yahi muna to shine malaka ta nan wasu suka ce kuma a'a tunda da gangan ne ya bari ba manta bane sallama gaba ɗaya kafta lalace sai ya sake wata dalili suka ce li'anna hadha min at-tahawun bis-sunan saboda wannan walakantar da sunnoni ne rena sunna ce kamar mutun ya rena abinda annabi ya ce ayi ne ko kuma da kuma rena abinda manzon Allah ya ce kai kuma ka rena farilla ne domin ubangi subhanahu wataala yayi umarnin abuwa abu annabin Allah Allah ya ce wa in tuti'uhu tahtadu yace kullu ummati kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qila wa man aba ya aba ya rasulullah qala man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba zai ce dukkanin al'ummata kowa zai shiga aljanna sai wanda yace baya so sai aka tambaye manzon Allah wa za a cewa ga aljanna yace baya so sai annabi ce ana samu mana duk wanda yayi abin da nayi umarni to ya yarda zai shiga aljanna yana so wanda kuma ya saba ma umarni na mana baya son aljanna mun bayyana ko to Allah ya dace da mu malike cewa al-khamisatu yanzu ai mun bayyana wannan matsalar zaka in mutun ya bar karatu da gangan to kabli zashi ko ba'adi in kuma da mantuwa ne to mas'ala guda biyu ce ni dai ina akan gaskiya idan da gangan ne kawai sallar ba ta yi ba saboda walakantar da sunnar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam malati al-khamisatu abanabiyar cikin sunnonin sallah kullu takbiratin sunnatun ma ada takbirat al-ihram dukkanin kabarbari cewa Allahu akbar lutun za a tafi ruku'i za a tahi sujuda za a taso da sujuda za a miƙe tsaye duka wa'annan kabarbarin da ake yi sunna ne fa banda kabbara harama kabbara harama tace kabbara farin da ake yi lokacin da zaka so masallaka ce Allahu akbar wannan wajibi ce dole kai amma sauro sunnoni ne kuma muakkada sunnoni ne muakkada Allah subhanahu wataala ya ya datar da mu sai kuma mi malike cewa as-sadisatu abuna na shidda al-sunna ta shidda ila tasi azawa ta tara aljulus alawwal zama na fare ima fihi julusan cikin sallar da ake zama guda biyu duk sallar da ake yin abun nan guda biyu zama guda biyu to sallar nawa ake zama guda biyu cikin su sallah guda guda na'am guda hudu kenan ko sallar azhar zama biyu ake yi zaman tafiyar farin zama na biyu la'asar ma haka magruba ma haka nisha haka subahin ce kawai ake zama guda to wayancan sallolin da wayancan zaman a cikin azhar la'asar magriba lishayi zaman farin wannan sunna ne amma lishayi subahin zaman nan guda ne ake ko wannan farilla ne zama na biyu a wancan shi ne ke farilla kun bai ci karatun sallar juma'a zama nawa ake yi tahiya guda kenan wannan zaman menene farilla ne sallar subahin zama guda ake wannan zaman farilla ne magariba zama biyu ake ko zaman farin menene eh sunna zama na bifa shine farilla azhar zaman farin sunna ne zama na biyu farilla mun fahimci karatun to shine mala yake sace muna aljulusu yin zama fi ma fihi julusani a cikin sallar da ake yin zama guda biyu wa tashahhudul awwal da kuma tahiyya ta farin yin tahiyya na farin sunna ne wa thani bil lafz al warid fihi da kuma na biyu da lafazin da aka aka hakaito a kansa gashi ita at-tashahhud al-awwal wa thani dukkanin su sunna ne yin atahiya amma wannan zaman na ƙarshe shi wajibi ne amma atahiya mijaje sunna ce to abinda ake cewa shine at-tahiyatu lillah ba at-tahiyatu ba at-tahiyatu lillahi az-zakiyatu lillah الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونشر التهيات أكيه وقال التهيات لله والصلوات والطيبات هذا هو آخر شيء ko kuma attahiyatu lillah azzakiyatu salawatu lillah wannan ya tabbata a sunna mun bayyana to mi eh eh wassalawatu wattayyibat akwai da shi ma assalamu alayka ayyuhan nabi to mi ma'anar wannan wannan tahiyar idan kace attahiyatu lillah kikkiawan gaisuwa ta tabbata da Allah subhanahu wataala kuna kai kana kai gaisuwa tsarkaka zuwa ga Allah azzakiyat wasu ke tsarkakakku at-tayyibat nagartattu da kuma as-salawatu lillah yawaita salati ya tabbata wa Allah subhanahu wataala yawan ambaton Allah assalamu alayka amincin Allah ya tabbata gare ka ayyuhan nabiy ya kai wannan annabi wa rahmatullahi kuma albarka Allah ta tabbata gare ka wa barakatuhu da kuma albarkarsa rahmar Allah da albarka Allah su tabbata a gare ka assalamu alaina amincin Allah ya tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihin kuma amincin Allah ya tabbata akan dukkanin mutunan kirki ashhadu an la ilaha illallah na shaida ba abin bauta bisa tantanta da gaskiya sai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu baya da abokin tarayya wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma na shaida tabbas annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne kuma dan aikin Allah ne al'ashiratu malaci abu na goma sunna ta nawa cikin sha sha nawa sha takwas mun ga ta nawa zamu je na goma malaci as-salatu ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yiwa manzon Allah salati abun ban haushi da abun ban takeice har yanzu ba akwai wanda bai iya manzon Allah salati ne wallahi wallahi yanzu akwai akwai wanda bai iya manzon Allah salati inda ce manzon Allah sai ya ce Allahumma salli ala Muhammadin wa sallim yayi wai wai cikin komai ma sai an yi rako cikin abu to shi manzon Allah shine ya ko shine ya koyar da yin yadda ake masa salati da ni da kai gaba ɗaya namu mu koyi mu koye da annabi ya koyar da sahabbai shi da zaman lafiya kawai wallahi alazim in baka yi da manzon Allah ya karantar ba kai manzon Allah salati ba to cikin sallah ma ana yi manzon Allah salati kai har akwai malamai masu ganin cewa wanda yayi sallar farilla bai yi manzon Allah salati ba Allah bai so sallar sa saboda muhimmanci yi manzon Allah salati ko kun fahimta to ya ake manzon Allah salati malace to ita wannan salatin annabi ana yi ne fi tashahhudil akhir a cikin at-tahiyya ta ƙarshe wahiya shine kace Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid wannan shine salatin da manzon Allah ya karantar da sahabbai domin sahabbai sun ce wa annabin Allah ya rasulullah Allah ya umarce mu da mu maka salati fa kaifa nusalli alayka ya zai maka salati sai annabi ya koya musu wannan salati daga daga yau ka aje duk wani salati ka rike yiwo manzon Allah salati kuma in kai wa annabi salati daya Allah goma zashi ma Allah zai ma salati goma salatin Allah shine Allah ya dibile ku kanka manya manya Allah ya yahi maka ko kun fahimta Allah ya datar da mu to mu fassara ta da Hausa ko dan musamman anarta idan ka ce Allahumma salli ala Muhammad ya Allah kai salati akan annabi Muhammad ya Allah kai wa manzon Allah salati kaga addu'a ce kake wa manzon Allah wa ala ali Muhammad ya Allah kai salati akan iyalan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama sallaita ala Ibrahim kama da kai salati akan akan iyalan kama da kai salati akan annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim kuma kama da kai salati akan iyalan annabi Ibrahim وبارك على محمد يا الله كي البركة تقار البركة والنبي محمد وعلى آل محمد كما تقار البركة أكي يلن النبي محمد كما باركت على إبراهيم كما تقي البركة والنبي الله النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما كما تقي البركة ويلن النبي إبراهيم إنك لليك الله حميد في العالمين أتكنتها لكي باكي إنك, إنك حميد المجيد كيني حميد wanda ya cancanta a gode ma sanan majidun kuma kai ne ya cancanta a girmama ranar wannan salatin kenan mun bai da jama'a to Allah ya taimake mu akan riko da sunnar manzon Allah ka san baka gane matsalar yin bid'a da riko da wani abin da manzon Allah bai zo da shi ba to sai an je kiyama dan nan duniya rikici ne wane kaza wane kaza shi yasa ni ba na baiwa daliban ilimi shawara na a cika raddi ka damu da wane kaza wane kaza a'a kawai sa kanka karantar da al'umma shikenan kawai in ana karatu kowa zai gano gaskiya haka ne in dai za a yi karatu wallahi al'azim in dai karatu ake yi ko to kowa zai gano gaskiya amma idan ka shiga kawai wane yayi kaza ai wane abin da ke kaza ne kaza kaza da kaza to sai ku bata lokaci al'umma da ka tara ba su gane komai ba kuma shi wancan ba ganewa za shi ba ko ya gane ba za shi ba to kun bayyana kawai kai da karantar da mutane addini wani lokacin su za su gano ashe ai yanzu so da yawa muna karatu da ku anan ko amma da yawa daga cikin ɗaliban da muke karatu a da su anan sai an yi wani karatu sai mutum ya gano ashe abu kaza da nake yi kuskure ne kaga yayi wa kansa wa'azi kuma ya gane abin da yake na daidai shikenan kuma ya aje wancan ya kama wanda wanda yake annabi ya karantar ba tare da an wahala ba a rayuwa gufata wannan shine da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma ka zo kawai ai wane kaza wane kaza in ga kare shi ma zai shayo ai wane kaza wa dalla yasha al'umma za ta gane karatu har yanzu ba mutane ba su yi sallah an yi ho yanzu ba yi sallah ba har yanzu daidaita sahu a masallacin nan waya ke gare shi ba ga bane kuma an shiga wannan sabanin to yaushe za a gane addini shi ba sabani a duniya in har kace ba za ku samu sabani da mutane ba ko to kawai kai kawai kace ba za ka yi rayuwa ba amma muddin za ka yi rayuwa a duniya ba yadda za a yi ka rayu ba za ka da kalubale ba a duniya ba shi dan mace ba ta aife sa ba har yanzu a duniya wanda zai rayu a duniya ce ba zai samu gamuwa da kalubale ba ba za a ce masa yayi ba daidai ba ko makamancin wannan na rantse maka da Allah tunda aka bude baki aka ce manzon Allah bai adalci ba ko to billahi la duk iyawarka a duniya wani ba yadda za a yi ka birga shi har duniya ta tashi wallahi dabi wani duk yadda za ka yi wallahi ba yadda za a yi ka birga shi kuma ba abin da ya hada ka da shi to sawar ka sa kanka cewa sai ya ka birga sa kuma kana wahala da kanka ne shi yasa masu iya magana suka ce ridan nas ghayatul la tudrak amincewar mutane da yarda su to wani abu ne matuka ce wanda ba cikar suka ta ba ba ta yiwa a ce kai kowa shi kai ko na kowa ne ko da ka jana kiran mutun na kowa to akwai wanda shi gaskiya ba rashi bane ba ga bane ai ba za a taba yin kai ne ba na barawo ne ya sato aka saci barawo ne ya sato aka saci ita kai jama'a duniya ba a kai daya ita kaga Allah ce wala yazalu da mukhtalifi har abada duniya sai ta tahi cikin rikici ake kisa mu duk abin da ake na hayanin duniya wallahi ba ba abin da ke tsara da hankali ni dai a karan kai da ranar tsaye da wanda fashi na yake a hannunsa a duk duniya da yanzu ban ga abin da tsara min da hankali ba karshen al'amarin da na san mutuwa zane wata ran kujerar nan ba ni bane wallahi ina mutuwa kuma komai ya kare fa an kare komai shikenan daga ni sai abin da na aikata Allah subhanahu wataala ya samu cikar imani mala yake cewa alhadiyata ashara abu na sha ɗaya sunna qawlu sami'a Allahu liman hamida lil imam wal faz cewa sami'a Allahu liman hamida da liman da wanda yake sallah shi shi kadai liman zai ce sami'a Allahu liman hamida wanda yake sallah ma shi kadai zai ce sami'a Allahu liman hamida mun bai ci karatun as-salisata ashara as-saliyata ashara was-salisata ashara ar-radd to me ma'anar sami'a Allahu liman hamida jiya na fassara shi a karatun da muka yi na na eh na umdatul ahkam na'am Allah ya ji aha Allah na jin me gode masa Allah ya ji wanda ya gode masa abu su kan gace me Allah mai ji ne baka zo karatu ba kenan jiya jiya baka zo karatu ba jiya mun fassara ta ba muka ce ina ina abba Allah ya karba ma wanda yake masa godiya muka ce kalmar sami'a ba ana nihin ji da kunne bane ba ba ana nihin saurare bane ana nihin ai ma'anata istajaba Allah liman hamidahu bis sawabi Allah ya karba ma wanda ya gode masa ta hanyar ba salada shi da ma'anar sami Allah liman hamida Allah ce ku mun sha haka muka tafassara haka fassara muna haka aka fassara mana haka muka tafassarawa a baya da karatu yayin muka ta bincike sai muka gano kuskuren abin da muke fassarawa ba haka bane kun bayyana Allah ya datar da mu shi yasa wallahi in kana karantarwa baka bincike ko to zaka dora mutane akan halaka wallahi dole sai kana karatu kana kana bincike sai ka gano abin da yake tsawab saboda hatta su magabata suna irin wannan sai mutun yazo yanzu ta karanta fiqh sai ga ce qala shafi'i fil qadim imamu shafi'i ya ce a zancen shi na baya kaga ashe ya yi taraju'i ya bar wannan zancen kuma ana samun malamai da dama da misalin duk wanda ke sauraron Sheikh Jafar Adam rahimahullahu Kano in kana sauraron karatu sa zaka ji ya ce fatawa kaza da na bada a lokaci kaza na bara ta akan fatawa kaza yanzu na gano wannan abun kuskure ne ga abin da yake daidai shine ilimi kawai amma kai kullum ka rike awa guda shikenan kawai ka rike aza wani ko ya gano ba ba daidai bane to baya baya saki wannan shine in ka gano abun da kake akai ba kusku ba daidai bane kawai ka aje ka huta ka rike daidan akawa a cikin bar tafiya Allah ya datar da mu kuma da cewa qaulu da kuma cewa sami Allahu liman hamida Allah ya karba ma wanda yake masa godiya wanda ya gode masa ta hanyar ba salada mal ya ce abu na sha biyu da sha uku an raddu alal imami wan raddu alaman ya sarihi mai do sallama ga liman idan liman ce assalamu alaikum kaga ce assalamu alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku to waye ake wa cewa amincin Allah ya tabbata gare sa malamai su yi sabani suka ce idan mutum ya ce assalamu alaikum cikin sallah to waye kake ma sallama wasu suka ce a'a mutum yana ma mala'iku sallama ne suka ce a'a yana ma liman ne to qauli rajihi shine duk wani bawon Allah na gari ya shiga ciki saboda al ma'rifa ce assala amincin Allah ya tabbata gare ku ko ma waye mutum mai imani to kana masa addu'a ne to lalle mai ce assalamu alaikum saboda su a mazhabin malikiya sallama guda ake yi kawai mun ce assalamu alaikum cikin an kare to amma abin da ya tabbata a sunna jama'a shine assalamu alaikum wa rahmat assalamu alaikum assalamu alaikum kai guda biyu wannan shine wanda yake sunna mun fahimta da kuma medo sallama ga wanda yake damanka idan in mutuna dama gare ka zaka bai da musallama mal yace abana arabi'atu ashara abana sha na sha hudu abu na sha hudu ma ke cewa aljaharu bi taslimati tahlil mutum ya bayyana sallama in za ka yi sallama ka yi ta a bayyane kakka ɓoye sallamar kakai ka cikin ta assalamu alaikum ka yi kowa ya ji ka yi ka bayyana ta alhamisatu ashara ma ke cewa abu na sha biyar suna ta sha biyar al-insatu lil imami yin shiru wa liman fi ma yajharu fi cikin abin da liman yake bayyanarwa in liman yana karatu kai ba za ka yi karatu ba shiru za ka yi ka saurara ko kun fahimta idan liman yana karatu to ba wanda ke yin karatu kowa zai saurari karatun liman ne shine sunna har fatiha ba za ka karanta ba in ji wasu malamai kuma shi ne mafi rinjaye a nan mun fahimta ba za ka karanta komai ba amma daga lokacin da aka ce sirriya to dole kai karatu malik ya ce wa a wanda eh wanda baya jin karatun malam wasu ka ce eh balin shi zai iya tunda baya ji amma inda har kana jin karatun liman to ba abin da za ka karanta amma in ba ka ji za ka yi karantawa daga can daga can baya malike cewa as-sadisatu ashara abu na sha na sha shidda as-sutratu lil imami wal fazz shine rika sitira sanya shamaki tsakaninka da mai wucewa ka sanya alama ta kana sallah sutura wani kariya da ko mutum zai wuce to ba zai wuce tsakaninka da ita ba sai dai baya gare ta ko kun fahimta kuma sitiran nan ka saya ta kamar irin daidai da akuya za ta iya hucewa kaka takata kaka mace ta kata yi nisa takalmi baya sitira takalmi baya sitira za ka iya aza ai gwara ka aza gwara ka aza butalin abin nan ma bidon bidon ori ba kana sanya sitira bisa ta takalmi shi takalmi ba a sanya sitira sai dai kawai ka aje shi a a gehen ka ko kuma tsakiyar gehen ka za ka aje su liman zai sanya idan liman kinku ya sanya sitira to kowa sai kun da kisba kowa sai kaga liman min nan ga sitira sanan duk abin da zai wuce tsakanin shi da sitiranan ya zan wajibi liman ya hana mai wucewa eh ko mutum ko aljan inda inda har ana ganin sa inda har ana har ana ganin sa eh a ba zan ce ishara bane in mutum zai wucewa gaban ka kawai ka tara hannunka kana mai wucewa ka ce mai stop eh ka bayanta kawai sallah ake in baka da sitira amma in akwai sitiran kawai sai ya je gaban sitiran ya wuce in kuma zai shiga tsakaninka da sitira ne to ka hana sa kakka yarda wanda ce in ya dage sai ya wuce to ka yake shi saboda shedani ke tare da shi ugun bayanta ba a wucewa gaban mai sallah ka sa sitira to sa sitira sunna ce in ba ka sa ba kai ne kake da laifi ko an biya kenan shi wanda ya biya shi kashi shi laifi kenan tunda kai ne ba saba na'am eh eh bayan nan kai mai magana ba fa a'a ka tara hannu ma'anar ya gane cewa ka ka tare shi na'am irin ya riga a shi kuma ya dauki zunubi shi ne kira zunubi sai dai shi fa zan ka taye shi Allah shi yahe mai eh sitira sitira tsakiya ake sata tsakiyar tsakiyar a tsakiya ake sata tsakaninka da inda kake kalla dare inda kake azat goshinka to gaban ta zaka azat tsakiya na idan sai ya komo ta sai ya dawo ta bayansa shi ya matso masa ya ba sa wurin ya wuce saboda shi biyowa gaban ka zunubi zai doka annabi yake cewa da mutum ya san irin zunubin da ake kwasa akan mutum ya wuce gaban mai sallah to da ka jira shi tsawon 40 malamu suka suka ce to 40 kinnan ko ya zaman to kwana 40 ko wata 40 ko kuma shekara 40 da mutum ya san irin laifin da Allah ke zubga wa mutum in ka huce gaban mai sallah to da ka yi haƙurin shi wannan mai sallah ya ƙare sallah tsawon arba'in ko kwana to aje ma kwana 40 kwana kai kana kwana 40 kaga ashe ba karamin ba karamin laifi bane Allah ya datar da mu na'am eh eh eh ya shi wannan bai laifi amma ba sitira bace ba ba a ce mata sitira ba a lokacin sitira sai sa takalmai gaba ba laifi ba illa bace ba illa bane in ka zo masallaci ya cika a harabin masallaci kuma ta su shiga tarubi ba lahi kai sallah nan ba illa Allahu ta'ala alam na'am mun bai ci karatun ko masha Allah sai malaka cewa wa ya'simul maru baina yaday musalli idza kana lahu manduha wanda yake biyawa tsakanin sitira yana yin zulubi in har akwai wurin da zai wucewa in har akwai inda zai wucewa sai ka biya malaka kawai zai ya'simu yana yayi laifi السابعة عشرة أبنى بشابكي الزائد عمال على ما يسع السلام آي أكن أبن ديكي يكي إسر متن سلمي ومتن يكارا يا أبن ديكي إسر سلمي سلا من الجلوس الثاني نزمان بيو معنى متن يكارا زمن إذا منتو يا كارا تدأجو يكو in ayin aka yi da tahiya ga salatin annabi to ga addu'a Allahumma inni a'udhuka min azabil qabr wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min sharri fitnatil masih ad-dajjal kuma kana aika roƙon Allah a Allah kasuwanci ga dai kaga Allah ya gumu shiga take Allah Allah jahannam don na zuba Allah ka ka kare mi shi zakai ka roki Allah Allah mata ta kaga halin muke take Allah ka daidaita Allah in akwai alkhair duk abubuwa ka roki Allah ba laifi shine ma yake riha nan sai abu na 19 na 18 afwan az-za'idu ala miqdari tuma'anina ari akan abun da zai kawo kwanci natsuwa cikin sallah duk abun da zai kawo natsuwa cikin sallah to babu laifi a kawo shi duk abun da zai sa ala misali kenan sa fanka cikin masallaci in akwai zahi saboda a natsuwa yi sallah da kyau ba laifi moket kin ne kaji da kyau duk wannan babu babu mi babu babu laifi kashe duk wani abu da zai kawo ƙara a taushe wannan duka babu babu laifi a kai abu saura minti nawa alamu karatu nan yau da wuri za a tsaye da shi na'am na'am to nan ya kamata mu tsaye da karatu mu yi haƙuri da abin da aka samu sai wani sati in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda sai mu dora a cikin abin da yake mustahabbai na sallah da fata na'am eh eh idan mutun ya gama tahiyya liman bai gama ba zai jira liman sai ya kare ne zai iya yi ba shakka zai iya yi Allahu ta'ala alam abinda muka fada ya zama to gaskiya Allah ya ba mu lada kuskure Allah subhanahu wataala ya yafe muna muna karanta wasu da sunayen Allah wannan ƙasar tamu Allah ya kare mana ita duk wanda ke nihin mu da shari'a Allah ya masa da kayansa Allah ya aminta da mu duk abin da muke ji ma tsoro ya Allah muna kai karar ka wannan mu zuwa gare ka Allah Allah ka daidaita al'amarin wannan ƙasar ya Allah ka daidaita al'amarin wannan ƙasar ya Allah shugabannin mu da ka jagoranta mu da su Allah ka ba su iko yi mu adalci Allah ka kama hannayensu zuwa ga abin da yake na daidai Allah ka tusanya musu jin tsoronka ya Allah mu kuma ƴan ƙasa Allah ka ba mu ikon yin da'a da kuma nabi matuƙar ba a saba maka ba Allah ka ƙara mana haƙuri kuma ka yalwata mana cikin abin da ka ba mu ka kare mu da kariyarka subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh